bashi bashi kare abin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daren juma'a daren biyar ga watan juma'a ula shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin tara ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 75 cikin jeren darsa daga littafin السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية واللفر الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله بنجي غافة تامسا شيخ الإسلام ابن تيمية يا رسولي الشكرة تقريبا كوي da 28 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kuma rubuta wannan littafi ne domin bayani akan fiqhun musulunci game da jagoranci da shugabanci Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi zamu tashi yayin da malai yake cewa wa aktsaru sababil ahwa'il waqi'ati bainan nasi fil bawadi wal hawadir inma huwa al baghy wa tarku al adl fa inna ihda ta'ifatayn tusibu min al ukhra daman aw malan aw ta'alu 'alayha bil batil fala tunsifuha ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق ibn taymiya yana ci gaba da mana magana akan hikimomin da suka sanya musulunci ya tsare jinin naku ya kawo kisasi ya kawo hudud saboda a samu zaman lafiya a samu wanzuwar amana da mutunta juna a samu kiyaye rayuka na mutane wanda suke katangagu a shar'ance shine yake buga misali yake cewa wa aktharu sababil ahwa'i alwaqi'ati bainan nas mafi girman sababin da ya jawo wato san zuciya na zubar da jini tsakanin mutane fil bawadi a ƙauyuka wal hawadir da birane inna ma huwa al baghyu wa tarkul adl shine ta'addanci da kuma barin yin adalci wato ta'addanci ta fuskar wanda ya fara da kuma barin yin adalci ta fuskar wanda ya zo ramawa fa inna idha ta'ifatayn don abin da ke faruwa shine daya daga cikin tawaga guda biyu tusibu min al-ukhra yan bangare kaza ko yan gari kaza ko kabila kaza sai su je su yi ta'addanci ga abokiyar rigimar su kabila da suke rigima da ita daman aw malan su je su kwashi dukiya ko su ko su zubar da jini aw ta'alu alaiha bil batil ko kuma su haye saman waɗancan ƙabilun da ɓarna falatun sifuha su ƙi musu adalci wala ta ƙasirin ukura alastifai da haƙ to su waɗanda aka zalunce su in suka samu dama to ba za su tsaya kawai akan ƙwato haƙƙinsu kare ba su ma sai su yi ta'addanci su ne masu ta'addanci ta fuskar wato tarkul adil su kuma na farko masu ta'addanci ta fuskar albaghi kamar da muka yi misali a ran nan aka ban mutane aka ce kowa ya ɗauki makami ya kare kansa wannan a mabuɗi ne na fauda jama'a domin a lokacin da maimakon kare kai mutane za su yi amfani da makaman nan su zalunci wasu ko su ɗau fansa akan wasu fiye da haƙƙin da ke hannunsu haka wannan ya ta faruwa tun a jahiliya sannan kuma a zamanin sibin temiyawa kamar yadda ba mu labari a nan gaba a zamanin tsakanin kaisawa da yamanawa a ƙasar dimashku an ta yin irin wannan ta'addanci kamar yadda ma yake faruwa a ƙasashenmu a shekarun baya galibi tsakanin mabambantan ƙungiyoyin siyasa ko 'yan bangar siyasa ko mabambantan ƙungiyoyi na 'yan daba ko 'yan tauri a yanzu kuma galibi tsakankanin ƙungiyoyi ne na 'yan ta'adda kowace ƙungiya ta kai wa ɗaya hali kowace ƙungiya ta mai da martani da fiye da abin da aka yi mata to haka nan kuma tsakanin ƙauyuka tsakanin manoma da makiyaya tsakanin 'yan gari da 'ya'yan baki kamar abin da ke faruwa wasu jihohi da irin wannan abin da yake faruwa wani ya fara yin ta'addanci to sai gwamnati ta marmaza ta shiga ta gintse wannan ta'addancin ta kama wanda ya yi laifin nan ta hukunta shi idan ta ƙi ta bari to ana nan fa waɗancan da aka musu ta'addanci za su samu dama sai su ɗau fansa in su tashi ɗaukar fansa sai su ɗauki mummunar fansa to daga nan sai abu ya rikici kowa sai ya zama ɗaukar fansa da ɗaukar fansan fansa da ɗaukar fansan fansa har har lissafi ya rikici sai ka ga ina abubuwa suke ta faruwa ba kai ba gindi Allah ubangiji ya tsare malam yace wal wajibu fi kitabillahi ta'ala الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به abinda Allah ya hukunta na wajibi a cikin alkur'anin sa shine ai hukunci tsakankanin mutane game da jini da kuma dukiya da sauran abubuwan da ke da alaka da haƙoƙin mutane akan junansu ai hukunci bil qisti da adalci allazi amara Allah ta'ala bi adalcin da Allah ya umarni da shi wa mahu ma kana alaihi kathirun minan nasi min hukumil jahiliya daga kuma cikin hukuncin akwai ai kokari a kawar da abin da mutane suke akai na hukunci irin na maguzanci hukuncin maguzanci shine daukawa kanka fansa daukar doka a hannunka mun ji cewa a jahiliya mutanen kauye kaza in suka ga dama kawai sai su ce mu je mu kai farmaki gari kaza in suka ga rumbun su yayi karanci ko abincinsu ya kusa karewa kawai za su kai farmaki wani gari su kashe na kashewa su kama na kamawa su kwashi abin da su kwasa na abinci da dukiya da ƴan mata su ma ana nan sai a ƙara kawo musu wannan irin farmaki haka ake wannan rayuwa a maguzanci a jahiliya Allah ka tsare malam yace wai idza aslaha muslihun bainahum fayasluhu bil adli idan wani mai shiga tsakani yanzu zai sulhunta tsakankanin wata rigima da aka yi tsakankanin wasu mutane ko wasu al'ummomi akan jini ko dukiya to abin da yake wajibi akan wannan mai shiga tsakani shine ya abin da yake adalci a mizanin shari'a kama qala Allah ta'ala kuma da Allah yake cewa wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصله بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أتكن سورة الحجرات كده الله يتي وإن طائفتان من المؤمنين إذا أكساموا وسقين جوي قدابين مؤمنين لفظ الطائفة ina ya ɗaukan mutum ɗaya ana yi kashe suna ƙwa'ifa haka nan mutum biyu haka mutane da yawa kamar yadda alƙawun da annas duka suna daukan wannan fassara ina fata mun gane shine mufradi shine kuma jami Allah ya ce idan aka samu mutum ɗaya da mutum ɗaya kenan ko mutum biyu da mutum biyu ko mutane da yawa da mutane da yawa zai dauka ma'anar qa'ifa min almu'minina cikin mu'minai al-Imam al-Bukhari yayi hujja da wannan lafazin akan cewa waɗanda suka yi tawaye suka fita daga cikin musulmai suna tawaye har yanzu mu'minai ne yace saboda Allah ya kira su da suna mu'minai bayan suna yakan yan uwansu kasance suna yakan yan uwansu kada bai mai su kafirai ba har sai sun taba wani abu da ke kafirta su wa in qa'ifatani min almu'minina tattalu idan ka samu qa'ifa guda biyu cikin mu'minai suna yakan junan su haka yayin gonan da siga ta jami akwai masu karantawa kuma da musanna ma'ana iqtatala fa aslihu bainahuma to ku sauran da ba ku cikin fadan sai ku musu sulhu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗaya daga cikin abokan rigiman nan yayi ta'addanci akan ɗayan ya zalunci ɗayan fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah to wannan da take zalunci kungiyar take mugunta to a hada a kariya lagwanta a dawo da ita karkashin doka Allah fa in fa'at in aka iya kariya lagwansa aka dawo da su karkashin doka Allah fa aslihu bainahuma to a lokacin sai ai sulhu saboda kar a bari wani abu biyo baya bil adli wannan sulhun za a yi shi ne da adalci to shi adalci lafazi ne na shari'a kuma shari'a take defining meye adalci ba abinda mutane suke yi dan za ga mutane suna da definition na san rai game da adalci wanda wani lokaci ma inda za a yi musu abinda suke nema ba zai taimake su ban kace dan sanda yanzu ya kama ka illa bai amin adalci adalci shine a ci gaba da tuhumarka anan abinda kake bukata shine ahuwa amma ba adalci ba to abinda shari'a ta ce adalci anan shine waɗanda suka yi kisa ba za a ce sai an rama jinin ba amma dukiya da suka ɗiba idan ga tana ana ganin ta ba su riga sun halaka ta ba su dawo da ita idan ko sun riga sun halaka ta kar a ce su dawo da ita saboda in aka ce za a yi haka to rikicin ba zai mutu ba dan haka shi as-sulh kamar yadda Allah ya kira shi was-sulhu khairun sulhu adalci ne alkhairi duk sanda aka zo sulhu kowa ba zai samu yadda yake so ba dole sai kai tanazuli daga wani haƙƙinka abinda ake nufi da shi shugaba ko wakilin sulhun kada ya zama a cikin zuciyarsa ko a cikin hukuncinsa akwai karkata zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi ya zama ya nufaci kashe wannan wutar fitinan ne kawai wa aqsitu Allah ya ce ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son bayi masu adalci sai Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatu su mu'minai ƴan uwan juna ne haka idan kama a gida ƴaƴanka guda biyu suna rigima ai kokari zaka ka sulhunta saboda ƴan uwa ne su Allah ya ce fa aslihu baina akhawaykum daka ku yi sulhu tsakankanin ƴan uwanku guda biyu masu rigima wattaqullaha la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah sai Allah ya muku rahama Allah kai mana rahama wannan aya asali ce game da ka'ida ta sulhu tsakankanin masu rigima asali ce game da ainihin wato a danne wanda ya nuna ya maci zaline shi a kwace makamin da ke hannunsa a kwace karfinsa a hana shi ci gaba da yin ta'addanci sannan sai a sulhunta wayan bagi an yatlubal afwa min awliya'il maqtul yana da kyau mutum ya nemi ahuwa a gun waliyan jinin fa innahu afdalu lahum su kuma su san idan sun yafe to ya fiye musu falala a wurin Allah kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wal juruha qisasun faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratul lah Allah yake wal juruha su kuma raunuka qisasun za a yi wato ramuwa akan su faman tasaddaqa bihi wanda ya sadaukar da haƙƙin da yake da shi na ɗan uwan shi da aka kashe Allah ya ce fa huwa kaffaratul lahu wannan zai zama mishi kaffara ga shi wanda ya ainihin yi sadaukarwa wanda aka yi sadaukarwa gare shi shi kuma ya zama mishi ma'ana wanda aka sadaukarwa gare shi ya zama mishi kaffara wanda kuma ya sadaka da wannan jini ya zama mishi lada a wurin Allah kamar yadda Ibn Kathir yake ambata ma'ana kaffaratul lil matlubi wa ajrun lit talibi wanda ke neman jinin to shi ne samu ladan yafewa ne wanda kuma ake neman jini a wurinsa idan aka yafe masa to shi kuma zai mishi kafara akan wannan babban zunubi da ya aikata malam ya ci gaba da cewa qala anasun anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya fadi kamar da Imam Ahmad da Abu Dawuda da Imam Nasa'i da Ibn Majah da Baihaqi suka ruwaito da isnadi kyakkyawa cewa Anas ya ce ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو باب وتا قضية ذا أكاو غبن منزل الله صلى الله عليه وسلم ودا أتشكنت أكوي راموا تجني فأشي سي النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد شاورة غما سو neman jinin nan cewa to ku yafe mana saboda abin da ke cikin yafiyar na falala da abin da za a ba su a duniyar nan bai da musu da ran dan uwansu ba amma idan suka yafe don Allah sai Allah shi ma ya yafe musu zanubansu sai Allah ya gafarta musu sai Allah ya ɗaukaka darajarsu abinda ke tsakankaninsu da abokan fitinan na rigima da gaba da ƙiyayya sai ka ga ya kauce da zaran kana bin mutum wani haƙƙin kace ka yafe sai ga ya zama kamar bawanka sai ya zama kana da alfarma a idansa sai ka ji kai ma wani wani natsuwa a zuciyarka da wani freedom na mind cewa kayi abin arziki amma an dauko an baka din duk da halas ne ka karba to zaka ga kana cikin kunci da damuwa har yanzu zaka nan kallon wannan kudin ma matsayin kudin jinin dan uwanka ne da ka karba ina fata mun gane wannan warawa muslimun fi sahihihi haka na imam muslim ya rawaito a cikin as-sahih dinsa an abi hurairah radiyallahu anhu qal sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace ma naqasa sadaqatun min mali wa ma zada Allahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawaba'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasa sadaqatun min mali sadaka bata taba wato tauye dukiya ba abin da kake gani na tawaya a zahirin nan ba tawaya bane wato falala ce kai sadaka domin ba raguwa bace Allah ya saka wa Professor Mansur Sakkwato da alkhairi ran nake jin shi yana bada wata kissa mai fa'ida kwarai da gaske cewa dattawa da sukan ce musu in ka samu kuɗi in ka samu wani abu na arziki to ka biya bashi ka bada bashi ka ɗebi rabanka ka watsar da saura menene biyan bashi shine ka taimaki yayanka bashi ne suke binka ne ba da bashi ka taimaki yayanka ka ba da bashi dan zaka ci mure shi ran gaba me abin da zaka ɗebi rabanka shine sadaka ka ɗebi rabanka me watsarwa shine abin da zaka ci abin da zaka sha abin da zaka sa sutura duk wannan sunan shi watsarwa dan ka rike wannan kuma da abin da ka samu ka biya bashi ka ba da bashi ka ɗebi rabanka ka watsar da saura formula ce mai kyau kwarai da gaske amma kaga mafi yawa ai watsawa muke domin dukkan sitirar da ka sanya wata rana zaka iya tarar da mata suna goge gida da ita wata rana za ɗauka a ba almajiri wata rana za ta tsufa duk abincin da ka ci iyakacinka ka ji daɗin shi a baka ya shiga cikin cikin ka ga dinga jin cewa kai alhamdulillah na ci abu san raina shikenan rabi ya tafi kashi rabi ya bi jini rabi ya bi tsoka da sauransu halama an ya maka yawa ya zama kitse kaga duk wannan asara ne haka da abin da ka ka gina gida ko ka kai renovation gidanka kai wa motar ka fenti ka gyara babur ɗinka ka sai wa abin nan wayar ka batir duk wannan a cikin asara yake haka bane abin da kai ci kuma mun fi damuwa da shi duk sanda muka samu kuɗi mun fi tunanin wannan to yi kokari ya zama kana ɗiba kana ba iyayenka ko da ba sa rayi sai ka dinga musu sadaka to biyan bashi ƴaƴanka kuma da sauran iyalanka kaka manta da su don babu sadaka da ta kai ka ciyar da su sannan kuma karka manta da sauran talakawa da makwabta da masu ƙaramin ƙarfi da ƴan uwa da marayu da zawarawa da talakawa iri-iri ga sunan suna kewaye da mu waɗanda wasu ma ba sa iya tambaya saboda rikicin da ake ciki na talauci da damuwa da kunci dan abin da kake ganin kare nan ka dauka kawo wani ka doga yadda zai ga godiya rabin ce shinkafa tsohuwar hula naira hamsin ɗari in ka dauka ka ba wani shikenan fa shi kamar ka tsoma shi aljanna kai kuma wannan farin cikin da ka sanya wa wani bawan Allah sai Allah ya ji daɗi shi ma sai ya sanya maka farin ciki ranar alkiyama wannan bakin cikin da ka yayi ma wani bawan Allah sai Allah ya ji daɗi sai ya yi maka wani bakin cikin alkiyama Daka wannan kaida ce mai muhimmanci kwarai da gaske game da yadda ake mu'amalantar kuɗi. Wannan na ƙasar da kake gani a cikin dukiyarka kana da dubu ɗaya, ka ɗauki ɗari biyu ka bayar, sauran ɗari takwas. To wannan ita ce asara wannan ɗari takwas ɗin. Haka na bai cewa Aisha, radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamu alaihi. Ya sa an yanka rago, ana ta raba nama, ana ta raba nama. Sai ya rage saura wata ƴan tsoka haka ƙwaya ɗaya. Sai take cewa duk mun rabar da nama wannan kaɗai muka tsira da shi. Annabi cewa wannan kaɗai dai muka yi asara. wanda ka bari a gida zaka ci shine asara amma wanda ka rabar to ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah yukhlifu Allah yana nan yana karba da hannun dama yana yaukaka ta yana ƙara ma sadakan nan yawan lada hatta kai ninkin baninki amma shedan ne ba zai bar mu gume tai jama'a ashqalu ya idukumul faqara yana ta ziga ka yana cewa in in za fa ka talauce kai wawa ne baka ganin kowa inda yake alkinta dukiyarsa kai bai ka dauka ka bayar kai ba ka da hankali ne yana ta tuna maka talauci talaucin nan kuma da shi dai aka haife ka ba wanda aka haifa da arziki kuma da shi zaka koma lahira domin duk abin da ka bari wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum duk abin da ka samu a duniya nan zaka bishi abin da zaka tsira da shi kawai shine likafanin jikinka da za a sanya maka sai kuma aikin da ka gabatar amma duka sauran dukiyar fa to ta magada ce da lauyoyi da alƙalai da wasu ma waɗanda ba su da rabo a ciki a sharance su za su kwamushi ta in ma ka samu ta fito daga hannun waɗanda kake bi bashi da waɗanda ake kasuwanci da su ke in mata ne kake takama ka tara musu da yaya lokaci kankani in ba tarbiyyar arziki kai musu ba za su manta da kai su gaba da sharholiyarsu abinda ka kasa yi da dukiyar su su ɗauka su kai kana ta jin tsoron karkaci karkasha kana ta sa alwayo kana shan furar biyu a kasuwa kullum su kuma za su ci gaba da holewarsu ba za su sha fura ba ba za su saka alwayo ba ba su dinga hawa taci ba wallahi motoci za su dinga hawa masu kyau su gina gidaje manya matan su je su samu wasu maza masu ƙananan shekaru su aure su gadon da ka kwana ma yayi tsufa sai sun sai da gadon sun siyo wani gudu kuɗin ka sai ka mu shuga shuga momi ake cewa ko in aka yi dan ma ba za a yi da a same sunan ka ba wallahi da za ce to mai gida a sa sunan tsohon miji na bara wala ba zai yadda ba yace ni ban da uba ne ta kamata mutane mu gane tun kana raye yi kokari kai wa kanka abin da zaka amfana yi kokari koyaye ne ka kaddamar da wani abu cikin dukiyarka da ikhlasi zuwa ga Allah ta hanyar hanyoyi ga sanan burcik musamman a wannan zamanin jama'a da muke cikin damuwa babu ran da ba za ka ga mutane cikin bukatu ba da marasa lafiya da masu talauci da masu neman na abinci da masu neman na biyan haya ga sanan burjik sai iya ganin ka ka dinga ka saba da kyauta din da sadaka ka saba da sakin hannu ka daina yin abin nan dunkulan hannu irin na irin na yahudu Allah ya tsare da ka sadaka ba ta rage yawan dukiya wama zadallahu abdan bi afwin illa izzat bawa da yake afuwa ga ƴan uwansa bayi idan sun masa laifi ba abinda haka ke ƙara mishi sai ɗaukaka a wurin Allah ɗaukaka a wurin Allah ɗaukaka a wurin bayin Allah ɗaukaka darajarsa da aka kai kokari ka saba da cewa na yafi kuma tun karan farko ba wai sai kaga inna na haba ka zo da motar ka kyakkyawa wani ya zo da tsohon babur kawai babu tashin birki gwara ya buga maka danja motocin da na yan gayi wata fi dubu ashirin balantana ce ya balla maka bamba wata bamba dubu ɗari da hamsin ce ko miro mashin ɗin nashi ma za ka kullum ba babu wani mashin ɗin ko dubu talatin ba za su yi shi in ka ce a kama shi ma a tafi da shi kada ka sha wahala gobe sun za ce kawo mai abinci to gara kawai kana kalla ka tuna kawai inna wasabru inda sadmatul ula inda ba ya bayyana cewa ganganci bane ka yafe mishi kawai ka ce yaje shi da Allah amma ai ta rigima da kai sai an gama rigima kuma dole ka yafe eh shi da Allah eh ma'ana ka bar shi ba ba Allah ya nake ne ba ka bar shi ka go okay ba wai shi da Allah ba ko ka bari ka yafe ya kai kana shiga da motar ka cikin keke nafe wanda zai karta maka ko kaga ta yelo a jikinta ko wani ya ci bashin kai kibiya in ka gane ba zai iya baka hakura ka kyale mai ko wani ya maka rashin mutunci ko rashin kirki ko wani iri ne to yi hakuri ka yafe din annabi ya ce kuma inna wasabru lalle shi hakurin da ake samun lada inda sadmatul ula sanda kake jin wannan shock din wannan damuwa asarar da kake ji a dai lokacin kai don ne kace na hakura ba wai sai kaga babu ba yadda za ka bi irin ɗan fulan da ya ce je ka sadaka ba irin wannan ba ɗan fulan da ya ga shirwa ta ɗauke mishi kaza ko ya ga ba yadda ya ce to ki je sadaka to kar ka zama irin wannan tun farko kai ka yafi din wannan ba abin da zai ƙara maka sai ɗaukaka da daraja wa ma tawaba ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah duk wanda kuma yake kankan da kai a gaban Allah baya son girman kai baya son shahara baya son a nuna ya iya ko ya fi ƙarfin wani da wani ko Allah ya mishi ɗaukaka iri kaza to wannan shi ma babu abin da aka ke ƙara mishi da ɗaukaka jinsin mutane masu fama da cutar girman kai guda uku ne zuwa huɗu na farko su ne masu wadata duk wanda Allah ya mishi wadata to sai ya dinga roƙon Allah ya tsare shi daga sharrin girman kai domin wadata tana zuwa da girman kai kalli ƙaruna wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al wancan da yake wadan shi nasiha kai go luqman haka shi ma fakharaja ala qaumihi fi zinati har mutum ya dinga jin kamar shi yau kai innama utitu ala ilmin indi to wanda yake da wadata to sai yayi da gaske wajen raba kanshi da sharrin ainihin wato girman kai na biyu su ne mahukunta masu mulki saboda mulki yana zuwa da wata giya kamar da ake faɗa da Hausa yana zuwa da wani jabberanci in ka ji cewa ina da ƙarfin doing and undoing ka ce a yi dole a yi ka ce a bari dole an bari in ka rubuta ko da haƙƙin wani ne sai dai Allah ya isa to wannan ƙarfin da hukunci ke kawo mutane yana sa musu girman kai zakan Allah ya baka mulki sai ka yi da gaske shi ma to abu na uku shine shahara shahara tana zuwa ita kuma ta faskoki daban-daban duk waɗannan na iya kawo shahara ilimi na iya kawo shahara wata baiwa da Allah ya maka na iya kawo shahara ko kyau ga ƴa mace na iya kawo mata shahara to shi ma yana sa dagawa ba ko wanda in saboda shahara wani zaka ko wayan mutane baya amsawa ko sallama mutane wani bai amsawa kuma bai yadda a ce wani bai san shi ban yazo waje laifi ne a ce ba san shi ba to shi ma yana kawo girman kai zaka duk wanda Allah ya girshi da wannan abubuwan to sai yayi da gaske shi yasa kaga talakawa suke da saukin matsala tana shi za kuma in talaka na girman kai to laifin shi ya kuna kowa domin shi bai da justification da girman kai bai da justification dan me zai girman kai baka da kosisi ba wanda ya san ka baka iya komai ba baka rike da alƙalamin mulkin komai kuma ka dinga girman kai daka sai mutun yayi kokari ya kiyaye wannan Allah ka tsare mu wa hadha alladhi dhakarnahu min at-takafu'i huwa fil muslimi al-hurri ma al-muslimi al-hurr ibn timiya rahmatullahi alaihi yace wannan abin da muka ambata na ainihin wato samun mukafa'a cewa kafin ayi kisasi sai an samu daidaituwa wajen darajar wanda ya kashe da wanda ake tuhuma shine fil muslimil hur ya zama da musulmi ya auka wa da musulmi al muslimul hur musulmi da fa amma dhimmiyu kafirin amana fa fa jumhurul ulama'i ala annahu laysa bi kuf'in lil muslim mafiyon malamai suna ganin cewa kafirin amana ba kini yake ga musulmi ba da in musulmi ya kashe kafirin amana to ba za ka kashe shi ba sai dai mene sai dai a ba da diya kamar da Allah yake cewa fa in kana min qaumin lakum ko wa bainakum bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahrir raqabatin mu'mina idan ya zama wani ne cikin mutanen da kuke da mithaq alƙawari tsakaninku da su sai dai a biya diyar rai sannan kuma a yi kafara amma ba za a ce a kashe musulmi sai ya kashe kafiri ba wannan kafirin ma amana ke malam yace kama annal musta'mana allazi yaqdamu min biladil kuffari rasulan aw tajiran wa nahu zalika laysa bi kuf'in lahu wifaqan kamar yadda kuma bako da aka bashi visa aka bashi dama ya shigo kasan musulmai ya zo da nufin kasuwanci ko ɗan aike ne daga sarkinsu ko ya zo yin wani abu kama a ce misali ya zo karatu a ƙasar musulmai ko ya zo neman wata buƙata to wannan shi ma ba kini yake ga musulmi ba wa minhum man yaqulu bal huwa kufrun lahu ko suka ce a duk matsayin jinin su daya wa kazalika an-niza'u fi qatl al-hurr bil 'abd haka nan akwai jayayya game da idan bawa ya kashe ɗa amin idan ɗa ya kashe bawa ko za a kashe ɗan nan saboda ya kashe bawa shi ma magana sahihiya shine alƙali na musulunci shi yake da damar ya kalli mas'ala ya ga meye raji saboda takaful adilla da aka samu malam yace wala tu'tabarul mukafa'atu fil adadi inda jamahirul ulama ba a kallon adadi wajen mukafa'a bal law qatala adadun wahidan qutilu bi inda mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar za su kashe mutum daya to dukan za a kashe ba za a ce a a zaɓi ɗaya a cikinsu a kashe sauran su tsira ba. To daga nan za a gane kiyasin idan mutum ɗaya ya kashe mutane da yawa da kuskure ana yawan tambaya kafara nawa zai in mun lura da kyau ƙarƙashin wannan ƙa'idar kafara iya adadin rayukan domin yana kafara ma kowane rai ko mun gani mutum ya zo da mota da kuskure ya kashe mutane to iya adadin rayukan da suka salwanta sakamakon wannan kuskuren iya adadin kafara ba wai kafara ɗaya zai ba sai da yake akwai wata fatawa sharra da ke nuni zuwa ga haka cewa ai kafarar ana yi ne ga action ɗin da yayi kaga action ɗin kuma so ɗaya ne to haka ma wancan in ka ɗauki haka sai mu ce to ai shi ma ran da suka kashe guda ɗaya ne amma me yasa ka ce a kashe su duka gashi ne ba mu hujja yace kama qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu law tamala alayhi ahli san'a la aw la aqdawtuhum la la aqdawtuhum bihi la aqadtuhum bihi sayyidina Umar ibn khattab kuma yake cikin muwaddati Imam Malik da musannaf na Abdul Razzaq da asnul kabir na Imam al-Baihaqi da wasun su ta hanyar Sa'id dan Musayyib zuwa ga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wanda Bukhari ma ya fitar da shi ta yin sabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa cewa an kawo karan wasu daga Sana'a su shida ko makamancin haka sun hada sun ta dukan wani mutum har da ya mutu sayyidina Umar ya ce to da aka yi kuma da sako ce to duka a kashe su sai wasu sahabbai suka ce ai haka rai daya a kashe shida Umar ya ce da a ce duka mutanen Sana'a suka yi tarayya akan kashe shi da duka ce na kashe su mutanen gari guda kama ce mutanen Zaria su haɗu akan kashe wani to me ake nufi da haduwa akan kashe wani shine wani ya duka misali wani ya rike shi wani ya tara hanya kada wani ya taimake shi wani ya miƙo makami duk waɗannan duk wanda yake da wata tarayya a cikin activity din to yana ciki ko da ba shine asalin wanda ya dauki wuka ya soka ko ya harbi ko ya shakawa malam ya ci gaba da cewa kazalika kala ali ibn abi talib radiyallahu anhu fil ladina shahidu ala rajulin bis sariqa haka nan sayyidina ali ya fada game da wasu mutane da suka shaida cewa wane yayi sata faqata'u sayyidina ali sa aka yanke hannun mutumin nan thumma raja'u an shahada daga baya kuma suka ce ai sun gane kuskure suka yi faqala sai yace law a'lamu annakum ta'ammattum ce wallahi da na san da gangan kuka yi wannan shaida ta ƙarya laqaba'atu kuma da duk sai na yanke hannayen ku gabaki daya wannan mana cikin sahih bukhari da muslim ta hanyar hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta hanyar abin nan hadisin abin nan kai sorry bukhari ya ya ya allaka shi ne sai kuma bayhaqi ne kawo shi da isnadi cikakke na gaba shine wanda wanda bukhari din ya rawaito da muslim afwan wakadhalika yuqtalu az-zakaru bil unsa inda jamahir haka nan namijin ya kashe mace za a kashe shi a gun malamai mafi yawa kama qatalan nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yahudi bil mar'ati qisasan kamar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kashe wannan mutumi ba yahude wanda ya kashe wata mata musulma bisa kisasi wani bai hude mun tana kisa tana cikin bukhari da muslim wanda ya samu wata mata yayi mata rotsi aka je aka samu kanta ya fashi da aka zo sai aka dinga tambayar ta wane ne ta gyada kai wane ne ta gyada kai ana ta ambatan ƴan ƴan iskan da aka sani wanda suke azzalimai za su yi irin wannan aka ce mata wane ne sai ta ce ita gyada kai an na'am nabi sa aka kamo shi shi ma aka mai rusi aga shi namiji ne amma an kashe shi da mace duk da in wajen shaida ne mata biyu a matsayin daya in wajen gado ne mata biyu a matsayin miji daya wannan usani to nau'i na farko kenan wannan qatlul amd ya gama magana akan shi ya tsawaita magana akan shi wannan usani nau'in kisa na biyu al khata'u kuskure alladhi yushbihu al amda wanda ya kama da ganganci shibul amd shine ake cewa man salauta ya ake gane shi qala alayhi salatu wassalam annabi yace ala ba illa bane ku gyara ala inna fi qatlil khati shibhu al'amd ma kana bis-sawt wal asa mi'atan min al-ibl minha arba'una khali fatan fi butuniha auladuha Nabi sallallahu alaihi wasallam ku tsaya ku saurara ku ji wannan magana a cikin dogon hadisin na Amr dan Shu'aib an abi an jaddihi wanda al-Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawuda da Ibn Maja da Ibn Hibbana da Baihaqi dukkanin sun rawaito shi hadisi ne sahihi alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaya ku ci inna fi qatlil amd khata'i lalle a cikin kisa na kuskure shibhil amdi kuskuren da yake kama da ganganci ma kana bi sauti wal asa abin da yake kama da bulala ko sanda abin da ake nufi shine ka nufaci wannan target din amma baka nufaci kisa ba a al'adance irin wannan dukan baya kisa kaga wancan mun ji ba da guba shakewa harbi saka wuka yanke agara da duk abin da aka san min adati an yaqtul to kaga wannan shine al'amd to shi ko shubhul amdi shine ka nufaci cutar da mutum amma ba kai nufin kisa ba ya za ya gane ba kai nufin kisa ba shine makamin ko irin dukan da kai baya kisa misali mari mari baya kisa bulala ta malamin makaranta ba ta kisa sanda ba ta kisa to amma sai ya zo ya haɗu da ajali sai ka bugi mutum da sanda ko malami a makarantar islamiyya ko boko ya ba yaro punishment ɗin da al'adanci baya kisa sai kuma ya mutu ko kamari mutum sai ya faɗi mutu wani ma ture shi kawai za ka yi ashe ran shi na cikin bakin shi kawai faɗi mutu to wannan shi ne ake cema shubuhul amdi kaga ka nufa cutar da shi amma baka nufaci kashe shi ba to wannan ma bai tafiya bai faduwa kasa banza a musulunci irin wannan sai annabi ya ce za a bada mi'atan min al-ibli za a biya raƙumi 100 a matsayin diya minha arba'una khalifa ana cewa khalifa ana cewa kuma khilfa wato masu ciki wanda cikin ya bayyana suna gab da haihuwa a samu guda 40 cikin raƙuman nan kowace ta da ciki wanda ya riga ya kusa haihuwa fi butuniha auladuha suna da ƴaƴansu a cikin cikin su wannan shine diyar ranki diyar da za a biya kenan tara fasammahu shibhal amdi kaga sai manzo alayhi salatu wassalam ya kira wannan da suna mai kama da ganganci li'annahu qasada al-udwana alayhi bil jinaya saboda yayi nufin ta'addanci akan shi da ji masa rauni lakinnaha la taqtulu ghaliban sai dai a dabbe an ce ba ta kisa irin wannan jin raunin faqad ta'ammada al-udwana wa lam yata'ammad ma yaqtul kaga yayi nufin cin zali amma bai nufin kisa ba kamar da mutum misali zai dukan matar shi ko ɗansa ko ƙaninsa ko yaron shi a gareji ko wanda yake koya mai sana'a ko abokin aikinsa kaga kawai rigima ce tsakankaninsu ko ƙoƙarin horo sai ya kai ka kisa to wannan shine ake cewa al-khata'u shibu da amdi wa hadha la qawada fi inda jumhur wannan ba a yin kisasi akan shi a bisa magana mafi yawan malamai kama zakarar nabi sallallahu alaihi wasallam kamar annabi ya ambata wa hal hiya ala al-qatili aw ala aqilati wannan diyar ta kisan kuskure shin kuskure wanda ya kama da ganganci shin waye zai biya mutumin da ya kisan ko ko danginsa yace fihi niza'un bainal fuqaha akwai sabani tsakanin malamai fi mazhabi ahmada wa ghairi amma da imam ahmad ibn hanbal da mawaninsa magana mafi inganci shine hayr zai alƙali na da ta cewa alƙali zai kalli kabiyar ya tantance da gaske shibhul amd din ne sannan ya gayyato ƴan uwan mamacin ya ba su hakuri in sun hakura kamar da muka ga annabi yana bada hakuri in sun ki sai a gayyato ƴan uwan wanda ya kisa kowa a ji mai arziki shi da kuma su arziki a cikin su sai su hada su biya ko shi ya biya wani bangare su su biya wani bangare ana iya jinkirta musu har shekara har shekara har shekara biyar suna biya da kadan kadan duk ana yin haka wannan usalisu nau'i na uku al-khata'ul mahad tsuran kuskure wama yajri majrahu da abinda ake gudanar da shi a magudanar kuskure misali an yakuna yarmi saidan kamar ka je kana farauta au hadafan ko kana koyan harbi akan wani target fa yusibu bihi insana sai wannan alburushin ko wannan kibiyar sai ta tafi astray sai ta samu wani bi ghairi ilmihi ba da saninka ba wala qasdihi ko ba da nufinka ba shine kamar ka kada mutum da mota kana rubasu baka sani wannan ya zama kuskure baka sani amma ka zo kana gudun tsiya to wannan ba kuskure bane wannan yafi kama da shibul amd ka saki mota ka je ka kada mutane ko ka sako mashin babu burki kana alajin Allah ya kiyaye wannan shi ma yafi kama da shibul amd ma'ana ya zama kwata kwata baka yi nufin cutar da kowa ba amma aikin ka ya kai ga cutar da shi har rayar halinsa to irin wannan duk abin da ya kama da haka to wannan shi ake ce ma al-khata'u fa hadha laysa fihi qawadun shi ma wannan babu diya babu ramuwa wa inna ma fihi diyatu ala aqilatil qatil wannan shi kam diya tana kan jinin mutumin ne shi zai ji da kafara wa fihi kafara fi mali sannan akwai kafara a cikin dukiyarsa to nan ya kamata mu wata mulahaza muhimmiya jama'a kafara aslan da dukiya yake azumi shine last option na kafara sai a rasa dukiya kuma abinda Allah ya faɗa kenan man yaqtul mu'minan khata'an fatahriru raqaba kaza abinda ke kanka in ka kashe mutum mu'mini da kuskure abinda ke kanka shine yan tabaiwa sannan mu'mina dole su zama musulman musulmin bawa wadiyatun musallamatun ila ahli da diyar da za a baiwa iyalansa illa an yasaddaku sai in sun yafi sai Allah ya ce fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan yana cikin wasu mutane ne abokan gabanku wa huwa mu'minun amma shi mu'mini ne fa tarir raqabatin mu'mina za a yanta wuya wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fa tarir raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahli za a yanta brai kuma za a bada diya zuwa ga iyaye dan uwansa to sai in baka samu abin da zaka yanta din ba dan Allah yake fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'aini taubatan min Allah wa kana Allah aliman hakima idan ka rasa abin da zaka yi wannan wato kafaran ne shine zaka koma zuwa ga azumin wata biyu cikakku shine option na karshe na wanda bai da komai ko kuma a wannan zamanin da ba a samun bayi zaka mutane su daina kokarin sai sun kawo kansu mafita zaka ji mutum bayan ya san ya samu kanshi a cikin wannan laifi ko wannan kuskure sai ya talaliban kuma ina za ba shi fatawa wai shi ba zai yi azumi ba to azumi shine last option dole ka iya ya ka iya gara ka fara ko zaka mutu ne kana yi yawwa kawai ka je ka fara azumi ka san ka taba kisan kai na kuskure ba ka da wani mafita shine last option last option kenan bayan an biya diya in ka yi sa'a kuma sun yafa diyar ya bi maka da sauki amma ka ce kai baka iya azumi kai wallahi wata biyu ya maka yawa to tun farko sai ka ba a hankali kaka je ka tabo kanka dangwam Allah ya tsare mu wa fi hadhihi al-abwab masailu kathira ma'rufa fi kutub ahli al-ilm mala yace a wannan babi na diya da kafara da yafiya da makamantansu akwai mas'aloli da dama da zaka samu malamai sun yi musu reshe iri daban-daban suna na a cikin littafin fiqh faslun mala yace ga wata gaba wal qisasu fil jirahi aidan thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma' bi shart al musawa hakan ramuwar wato raunuka da mutum zai ji wani a ce sai an rama abu ne tabbatacce alqur'ani da sunna da ijma'i bi shart al musawa ya zama akwai daidaito fa idza qata'a yadahu al yumna min mifsalin falahu an yaqta'a yadahu kadhalika idan wani ya yanke hannun wani dan uwansa daga wata gaba sananniya to ya ga damar shi ma a yanke mishi iya wannan gaba idan ko already babu irin wannan gaba to kaga dole sai dai a kai ga wani abin kenan sai dai a biya diya wa idza qala asillahu in wani ya cire wani haƙori falahu an yaqla asillahu zai iya cire mishi irin haƙorin shi ma wa idza shujja fi ra'si aw waji wanda aka ji mishi ciwo a ka ko a fuska fa awdaha al'azma ciwon har ya zama an ga kashi falahu an yashujjahu kazalika yana da damar shi mai mashi rutse har kashi ya fito kama idan lam yakun al musawa lam yumkin al musawa in ya zama ba za a iya daidaitawa ba misali an yaksira lahu azman batina kamar ya karya mai wani kashi a cikin ciki aw shajjahu dul al mubiha ko ya ji mishi raunin da kashi bai fito ba kamar dan bruise ne haka wala yushra'u al qisasu nan kada a je a yi qisasi dan kada a rama da fiye da abin da yi yace bal tajibu diyatu almahduda sai a haddade diya a biya awil arshu ana cewa arshu ana cewa kuma arishu da kasara shine wato badlu a badlu madunan nafs kaga annafs ai mun jira kuma dari to duk abin da za a bayar shine ake ce madiya badlun nafs nafs to duk abin da za a bayar a madadin hannu ko kunne ko wani abu wanda bai kai rai gaba ɗaya ba shi ake ce ma al-arishu shine kanin diya a kuma lan fitu ma da annabi nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi kamar yadda yabo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban sa fa kullu udwin aw manfa'atin laysa fil insani fihi illa wahid duk wata gaba ko wani abin amfanin dan adam wanda guda ɗaya kawai ake da shi a jikin mutum fa fihi diyatun kamila in aka lalata maka abin da ba ka da ba fiye bane ba biyu bane to diya ce cikakkiya kamar mene kallisa idan wani ya bata wani harshe ya yanke wani harshe kaga harshe kwaya dai ne ma yanke ma kwaya dai shikenan ba za ka iya magana ba ba za ka iya sauran abubuwan da ake da harshe ba wal am haka na hanci kwaya dai ne wal zakar haka na al'aura guda ɗaya ce to don da aka halaka mishi waɗannan abubuwan wal kalam ko aka ji mai raunin da yasa ya daina magana ga harshen amma an kona harshen ko kuma wal'akal ko aka gusan mai da hankali ƙwaƙwalwa tana nan kan na nan a daidai amma ya an buge shi a kayan da bayi da hankali ya taɓu to wannan diyar rai za a biya domin wannan kame da shi kamar mara rai ka lalata mishi rayuwa waccan diya ta raƙumi da ita za a biya kai wa kullu ma fil insani min husnani fa fihi maddiya abinda dan adam ke da shi kwaya biyu idan aka lalata duka biyun sai a biya diyar rai wa fi ahadihima nisfuha in ku aka bata daya daya na nan za a biya rabin diya kamar mene kal ainain kamar ido guda biyu kaga ido kwaya biyu ne aka bata daya a biya rabin diya an bata duka biyu a biya diya wa nazarihima da ganin idan idan ba idan aka bata ba gashi nan ana ganin shi amma an bata ganin sa wal uznain haka kunnuwa guda biyu wasam haka nan aikin da kunnuwa guda biyu ke da ji wal yadayn haka nan hannaye haka bata mutum kunne daya rabin diya bata mishi kunne biyu duka diya haka nan hannaye guda biyu warrijlaini haka nan kafafu guda biyu wa ma fil insani fi salasa abinda ko mutum ke da shi guda uku fa fi ahadihima thuluthud diyya to anan za a ba da diyya ɗaya bisa uku a ɓata ɗaya kamar mene kamar ka janibai am kaman gefen wato hanci guda uku shine waɗannan fatocin da gefe kaga ɗaya ga biyu ga uku guda uku ne to aka ɓata ɗaya an ɓata ɗaya bisa uku rayuwa kake in an ɓata duka an ɓata maka abin nan haka nan wal ha'ilu bainahuma da abin da ke toshe tsakankanin ta cikin hancinka abin da ke toshe ramuka wama fi minhu arba'a abinda kuma mutum ke da guda hudu a jikinsa fa fi ahadihima rub'ud diya in an bata daya da za a biya daya bisa hudun diya kal ajfan al arba'a kaman fatin ido guda hudu kaga kowane ido na da fata ne sama da ƙasa sama da ƙasa sune hudu ko to an bata daya za a biya diya daya bisa hudu in an bata biyu za a biya rabin diya وما فيه أكثر من ذلك abin da ya wuce guda hudu kal asabi'il ashara kamar yan yatsun hannu goma ko na kafa fi kulli usbi'in ushrud diya kowane daya yana matsayin daya bisa goma ne wa fi kulli sinnin nisfu ushrud diya haka nan kowane haƙori yana matsayin rabin daya bisa rabin dayan diya wato kamar raƙumi biyar kenan wa idza shujja ra'su aw wajuhu hatta zahara al-azmu wawabaha haka ji mutun rauni a kansa jini ya zuba haka shi ya fito fa fihi nisfu ushrid diya nan ma za a biya raƙumi biyar wa in kanat shajja duna zalika idan kuma wato wannan rauni bai kai haka ba mithlu an tabda al-lahma ya zama dai kawai ta dan tsaga naman ne fa innahu yuqawwamu al-majruh ka annahu abdun wa huwa salim za a yi ma wannan da aka ji wa ciwo kima cewa inda bawa ne wannan yanzu bai da kuma rauni nawa kima shi za ta yi kuma yuqawmu huwa wa huwa majruhun sannan ce to bayan an ji mai ciwo kuma nawa ne zai kare a ce misali yanzu wannan mashin din in lafiyar shi nawa zai in kuma babu taya gaba nawa zai misali mun gane sannan wa huwa majruhun qadin qadin damala jurhu mai rauni amma raunin ya warke amma ga skadin ana gani kasan kuma tace ta jiran ce ai ta rage daraja a sadaki ko ta taba yin hatsari ta samu damage a fuskar ta dole ba ta kai yadda take lafiyar ta ba fama naqasat qimatuhu wa utiyal jinaya min diyati sai a duba inda zai yi rabin miliyan da aka ji mai ciwo ya warke sai zama yanzu ya koma 200 zaka an ji mai ciwon 300 kenan ko mun gane sai a biya wannan balance a matsayin diya wannan ciwo za a duba raunin da aka mishi nawa ne balu din shi a kasuwa inda bawa ne a ce lafiyar shi lau zai miliyan biyu to bawa kuma da irin wannan ciwon bayan ya warke zai miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas to an ji mai ciwon dubu ɗari biyu kenan sai a biya shi dubu ɗari biyu duk wannan maganganu na malam fiqhu na hikima kwarai da gaske wa amal qisasu fi darbi bi yadihi aw bi asal kisasi kuwa wanda ake yi akan duka da hannu kamar naushi ko mari ko yakushi aw bi asan ko duka da sanda aw sautihi bi asahu aw bi sautihi ko da bulala mithlu an yalqamahu kamar ka falla mutum mari aw yalkamahu ko ka naushe shi aw yadribahu bi asan ko ka buga mai ko kara wa nawu zalika kuma kamancin wannan faqad qala qa'ifatun min al-ulama'i wasu malamai sun ce la qisasa fihi bal fihi ta'zirun babu qisasi amma za a yi ma wanda yayi wannan laifi horo da annahu la yumkinu al-musawat fi dan ba da za a daidaita mari ba da za a ce to ya tsadan karfi iya karfin marin da yayi maka kamishi dole ba za a samu daidaituwa ba haka naushi to me kuma haka sai a mai hukunci na ta'ziri ko a kama shi a kulle ko a ce biya wata tara ko a ce ruta maka apology ko a ce zo ya dinga share masallaci sati guda duk abin da abin nan ya ga dama ya sure shi alkali ya ga dama ko alkali ya ce to albashinka na wata uku an riƙe za a ba wannan da ka cutar da shi har sai ya gama jinya duk wannan ya cikin ta'azirin alkali ya ga dacewa yi qala abu firas sai ce wa qala akharuna bal fi qisas fi qisas wasu kace akwai qisasi wa hadha huwa al-ma'thur an al-khulafa'ir rashidina wannan shi aka samo daga سيدنا أبو بكر دا عمر دا عثمان دا علي رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة والتابعين da wasu sahabbai da tabi'a wanda ba su ba annal qisasa mashru'un fi zalika cewa akwai qisasi game da mari da naushi da duka da sanda wa qad nasa ahmad wa ghayruhu min al-fuqaha imam ahmad da wani cikin malamin fiqh sai ambata haka wa bi zalika ja'at sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sawab kuma wannan shike cikin sunna kuma shine daidai wa qala abu firas abu firas an-nahdi kenan yace khataba umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fa dhakara hadithan qala fi wata na sayyidina umar dan khattab yayi huduba sai ambaci hadisi a ciki yace ala inni wallahi ma ursilu ummali ilaikum liyadribu absharak na rantse muku da Allah ni ban taba aika gwamnoni na su je garin ku dan su bugi fatar ku ba wala li ya'khudhu amwalakum ko su kwashi dukiyar ku ba walakin ursiluhum ilaikum liyuallimukum dinakum wa sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam ni na aika gwamnoni ne in su koya muku addini da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman fu'ila bihi siwa zalika fal yarfa'u ilayya duk wanda aka mishi wani abu wanda ba koyar da addini ba koyar da sunna ba to ya kawo ƙara wajena wallazi nafsi biyadihi idan la uqissannahu minhu na rantse da Allah da raina ke hannunsa sai na rama mishi fa wasaba amr ibn al-as fa qala ya amir al-mu'minin amr dan as yana zaune a wurin sai zumbur yace habaran kai dade in kana rajulun min al-muslimina ala ra'iyati yanzu kana nufin mutum musulmi ka bashi aikin gwamna fa addaba ra'iyatahu yaga suna laifi ya horar da su a a innaka lamuqissahu lamuqissahu min kace wai za ka rama mishi gwamna ya daki mutum ya sai da ubar kace za ka rama mishi qala i wallazi nafsu muhammadin biyadi ce na rantse maka da wanda ran adam Muhammad ke hannun shi Allah kenan da gaske nake idan la uqissannahu min wallahi sai na rama mishi inni la uqissuhu min anna la uqissuhu min yomi bi hana kwacin mishi haƙƙin sa wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqissu min nafsi har naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada dama arama abinda ake tuhumar shi cewa ya ci haƙƙin wani ala la tadribul muslimina fatudhilluhum yace ina jan kunnan ku kar ku dinga dukan musulmai ku wulakanta su wala tamna'uhum huquqahum fatakfuruhum ko fatukfiruhum kar ku dinga ana ta haƙoƙin su ku sasa butulci sai tabore ta manganin banza da sharri da Allah ya isa rahu ahmadu wa ghairu aman ibn hanbal ya rawaito shi da wani sa wani hadisi yana da matsalar isnadi ta fuskar shi wancan abu firas annadi wanda mutum ɗaya ne kawai ke riwaya da garin shi ne abu nadra munzir ibn malik kuma ibn hibana ne kadai ya amince da shi cikin malaman hadisi wanda kuma akwai maganganu game da amincewa Ibn Hibbana in ya kadaitu da amincewa da wasu malamai wanda ba san su ba da haka Abu Zur'a yake cewa la arif wallahu ala madai mashhuri ne game da ainihin ka'ida ta kisasi wa zal ma'ana idza daraba al mutawalli ra'iyatahu darban mubarriha wannan maganar kisasin tana zuwa ne idan gwamna yayi ma wani talaka duka na akawuka haka ko malamin islamiya ne ko malamin makarantar boko ko sergeant in yi wani yaro duka na rashin arziki wanda ya wuce mutunci babu shakka za a yi za a rama a shari'a amma duka na ɗabi'a wannan babu kuma wannan duka ne na horo fa amma darbul mashru' fala qisas fihi bil ijma duka wanda yake shari'a ta yarda da shi na ta'ziri wannan babu kisasi akan shi wa huwa wajibun aw mustahabbun aw jaiz yana iya zama wajibi yana iya zama mustahabbi yana iya zama ja'izi gwargwadon kabiyar da kuma gwargwadon bukatuwa zuwa gare shi zamu saurara anan saboda ƙuran lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh